ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na sharhu sunna dan Imam al-Barbahari rahimahullah kuma muna karatu a matsala ta 169 a idda al-Barbahari Allah masa rahama ya kama da cewa wa min sunnati Allah tafiya ahadun fi ma'asiyatillah ina daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi wa kowa biyayya cikin abin da yake saban Allah ne kowa ya iya bada umarni idan to kuma umarnin saban Allah ne to haramun ne a masu biyayya ya ce walal walidaini ko da mahaifanka ne guda biyu wal kalka ajma'ina kai da dukkan mutanen duniya ma na fata an gane ya ce la ta'ata li basharin fi ma'asiyatillahi haramun ne ba za a yi wa wani ɗan adam ɗa'a ba cikin abin da eh a ni lahi ne na kawo kuma fa yace to ne yace la ta'ata li basharin fi ma'asiyati llahi ko yawa ba a yin biyayya ga wani mutum cikin abin da yake saban Allah ne yace wala yuhibbu alaihi ahadun wa ikrahu dalika kulluhu lillahi tabaaraka wa ta'ala kuma ba a san ba za ka kaunaci wani a cikin wani abu da yake na saban Allah ba ma'ana haramun ne ka so wani yana aikata aiki na sabo ko kuma kaso wani ba dan yana san Allah ba duka wannan yace ikrahu mana haramun ne babu kyau duka wannan bai dace ga musulmi yayi shi ba wannan mun karanta shi za mu tafi da cikin sharhi insha Allah yace qauluhu wa min as-sunna la tu'iya ahadun fi ma sayati Allah yace hada asl min usul ahli sunna malaki cewa wannan wani jigo ne daga cikin kudurorin ahli sunna ma'ana a cikin sunna ta manzon Allah ka ce ni ahli sunna ne ko kuma sai ahli sunna ne ba da mai ba fadar ne kawai ke da sauki amma asalin aikin ita to ga jigon ka gane in ka ce kai ahli sunna ne to ga wani jigo mai ƙarfa cikin sunna shine ba a yi wani da'a dan a faranta mar ko dan abu umarninsa ko dan abu ko shi wane ne in dai abin da ya faɗa din saban Allah ne in an samu Allah ya abu kaza sai wani kuma ya ce a yi wannan abin to kowaye ba za mu da'a ba a irin wannan yanayin suka ce ko da in yin zai jawo a kashe ka to ka yi haƙuri ka mutum ya hama sauƙi sai dai dan imanin ka bai cika ya batse ba to kuma ana shiga wani layin sarki wa mutum dama dan ya kubuta da ransa zai iya yin wani abu a bisa ikirahi ba ransa bane yake so shi ya san bai yadda da haka ba amma sai ya yi dan ya kubuta daga hannun azzalumai na fata an gane amma wanda kuma ya jure ce shi ba zai yin ba ya fi daraja ya fi matsayi kuma gun Allah kuna ganewa amma wancan kuma ya halatta kai Allah ta mu dace wasu wannan jigo ne daga cikin jigo na sunna wal jama'a menene yace yace ko akada min qawli sallama idan dauki wannan jigo ne ko wannan tushe daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq Allah yake cewa ba haramun ne kai wa wani dan adam da'a cikin abin da yake kuma saban Allah ne wanda halicci mutane ma'ana Allah ya bada umarni sai kuma wani ko shugabanka ko mahaifanka ko waye inka sai kuma bada umarni aka sunna Allah abin da yace a yin Allah ya haramta shi manzon Allah ya haramta shi to a nan haramun ne kamar ɗa'a suka ce a wannan ba za a yi shi mu a dino ba za a yi ba a musulunci ba za mu yi haka ba shi ke ya ce wa ƙara alaihi wasala a wasu suna da ke cewa in na masu bin ma'arufi ana yin biyayya ne abu umarnin duk wanda ya ba da umarni din da kaji an ce abu ba Allah ba ba mazan Allah ba to abin da ake nufi bin ma'arufi ne in umarnin da ya bada Allah ya yarda a yi abin to sai ka yi shi kenan amma in umarnin da ya bada Allah ya haramta ko manzo Allah ya haramta to kuma anan ba za ka mar da'a ba Allah yake cewa ya ayyul ladina aqiqullaha wa atiur rasula sai ce wa ulil amri minkum ba ka Allah ce ba ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a sannan kuma ku yi wa shugabanninku na addini da'a yace amma fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi samu sabani rahin fahimta jayayya tsakanin ku shugabanninku cikin wani abu da yazo ya faru shi ya ce ayi hukun kuna ganin abin bai halatta ayi ba to ba fada za a yi ba ba tawaye za a yi ba ba rikici za a yi ba yace farudduhu ila Allah ku dawo da abin cikin Qur'ani kina magana Allah ko wa ila rasulihi da zuwa gun manzon Allah shine mai hadisan manzon Allah sai abin ta a gani to wannan abin da yazo faru shugaba ya ce ayi Allah ya yarda ayi in ya yarda ayi sai amar da'a nan in kamar da'a to Allah kai wa da'a dan Allah ne ta kamar da'a in kamar da'a manzon Allah kai wa da'a inda shi yace amar biyayya as-sam'u wa da'a ko wa in tamar alaikum abdul habashir ma a wani hadisi ku yi ji umarnin shugabanku na addini ko kuma da'a to amma ya zanto abin da ya ba da umarnin saban Allah ne ranar ko ba za abu ba sai ka sai ba za ka yi ba domin kai addinin ka ya hana ka kai saboda Allah da yi ka ya ce kar kai manzon Allah bai ce kai ba saboda haka shugaba ka yi hakuri ba za a yi ba kina fata an gane ehe yace fa man amar bi ma'asiyati Allah duk wanda ya ba da umarni ne da abu da ke saban Allah atu'ihu karka masa da'a ihadihi limasiya a cikin abin da ya bada umarni da safan mahaifanka ne ko shugabanka ne ko malaminka ne ko wayanka ne in ya bada wani umarni abin da Allah kuma ya haramta to kar ka mata bazar ya ce walau kan abaka ko da mahaifinka ne au ummarka ko haifiyarka ne raga nan malam ya kawo maganar mahaifa saboda agun dan adam idan ka cire matsayin manzan Allah ta zama a gurinka to babu wanda yake da girman haƙi a kanka kamar mahaifanka su ne wanda ko sun rasu a sai daga haifarka baka taɓa ganin babanka da mamarka duk sun rasu kafin a ka ko ba na sama ka ba to suna da haƙi kuma a kanka kai baka taɓa ganin su ba har sai ran da kai ma ka mutu tukunna haƙƙin su ya ƙare kaga ko waɗannan ai ba tsananin mutane bane a musulunci ina fata an gane to ko su ne in suka bada umarni saban Allah ba za ka bi su ba to kuma ina ga wani da ba su ba abin da ake rudar da mutane zama saman matasa a nan sai ka samu wani yana bin umarnin malamin da ya yarda da shi na bangaren addinin da shi yarda shi kowa ya matashi yana son wani malami ya yarda da malamin yana tafagun malamin duk abin da ya faɗa mar ya yarda sai ka samu yana rena maganar mahaifansa zai bi ko malaminsa kaga wannan ba malamin Allah bane domin duk malamin Allah zai nuna maka ne ka girmama mahaifanka ba ka girmama shi ba tsakaninka da malami shine koya maka abin da Allah ya ce ya faɗa maka abin manzon Allah ya ce shi Allah ya bashi ilimi ya iya larabci ya iya karatu ya yi ko to sai faɗa ma da yaranka dan ka gane shi kenan ya gama aikin sa ina ba ta gane in ka ga dama ka gaishe shi kar ka gaishe shi ka zage shi ka baya kyauta din da ka ga dama ka tsakaninka da shi wannan wani abu ne kaɗan amma asalin aikin malamin Allah shine nuna maka hanyar Allah da manzon Allah ba wai shi kamar da'a ba duk malamin da kira ka cewa shi za ku biyayya to ba aikin Allah yake malaman suna su suna so ne kawai su nuna maka ga hanyar da Allah ya faɗa ga hanyar da manzon Allah ya ce ayi ka je ka ci gaba da yi don a gudu tare a tsira tare kuma la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba a so ko godiya karkai bare ka sa dan Allah yayi Allah zai biya shi yasa Allah faɗa cikin Qur'ani cewa ai baya yiwa Allah ya ba mutum al-hukuma wan nubuwata thumma yaqulu lin nasu kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbiya bima kuntum tu'alitaba wa kuntum tadrisu duk malamin da zai zo karanta maka cewa shi za ka shi za ka bi ka bi fatinsa ka bi aikinsa ka bi aikinsa ba wai ka bi Allah da manzansa ba ba malamin Allah bane shi malamin Allah ta maka ke kai wa Allah da'a kai manzon Allah da'a in ka kawo wata hadiya ka dukulkulo ka ce a a a a wannan an ya yawa kan mai da man ka ba mamarka wannan ne malamin sunna ai saboda an ya san ka ai za ka ga malamin ga nan dirke yake da kasuwar mota da manyan gidaje kai kuma miskini talaka je kai noma ka sha wahala kuma ka je ka sai da wake ko kaji ka dauka masa kai baka ci ba baka ba wa tanka sun ci ba iyayenka ba su ci ba kuma samar hi kuma ya karɓa lankwame kayan sufofin malaman bidahi ne shi baya yin kyauta sai da shi a bashi malam bida ake shi kullum a kare ne kawai eh goni karba mane shi kawai karba ne ake so amma ya baka sa a ko da sadaka aka kawo wani zakka ya ce wani da kai masa in ka kai masa shi tukuta ba zai baka ba sai ce man jaja amma a aiwa ne ne amma wannan ba safar malamin sunna ba ce malamin sunna aikin da yake karantarwa yana yi ne dan Allah kuma sai Allah shi ya biya shi ba laifi ba ne in wani ma kyauta hakar ba wannan hakka ne ma ba in ka bada in baka bada ba duk ɗaya ne ko ba ruwanka da abin da shafe shi to malamin sai ga cewa kaka duk hadaya yace a ko ma ka ba wa mahaifanka da yawa ma kan iyayen naka suna fama da kyanda akwai wahala ga yunwa ga talauci ga waye kuma ga masa kaji ya ce a'a Allah maka albarka Allah kiyaye zuri'arka Allah shirye ka Allah ƙara maka arziki mai yawa wani abin da na da nake so sai ka ce ya Allah ko ka zuba masa daloli biliyan biliyan ba da daɗi ba to wannan kajin kuma ka kai wa mamarka zana bukata shi kenan a ga hina sunna kenan amma ya barka kana hamma shi kuma ya shiga da kaji cikin gidansa wannan ba malamin su akwai matsala cikin tafiyarsa na to shi ne ke cewa duk wanda har ka ce ko da babanka ne in yi umarni abin da Allah ya hana ba za ka matsa'a ba to amma ka kula shi kuma Allah ya faɗa mana kan zamu karanta a gaba cewa to yaya na kai masa mu'amala mahaifin naka ne kuma marka ce kai kana bin sunna to kuma dole sai ka bi layin bid'a sai ka bi layin faila sai kai kaza kai kuma ka gane halaka ce kace kai ba za ka yi ba to ya za ku zama da su to akwai yadda ake wa iyaye saboda kimarsa a musulunci su ne kaɗai Allah ya baka dama suke da dama mai ƙarfi a kanka duk wanda yake so Allah ya da shi a duniya to ya faranta wa iyayensa rai kawai yanzu kana da mamarka bata da ko babanka idan ka je ka masa wani abu ya ji daɗi ya yi murna a ransa ko bai ce Allah ya biya ka ba kawai sai abin Allah ta tawaru duk duniya babu wani malami da ya sai maka haka duk girman matsayinsa addini sai dai ya addu'a ya ce Allah kamar kaza ko ba dole bane Allah kaza amma mamar da daga ganinta ga ta nan ka rena ta ta sai mutane sanar iyayensu musamman iyayensu mata yana ganin wani yanzu ya waye ya je da masu ya samu kuɗi yana ganin to yar kauye ce haka nake girma masa fa uwar ce wani ya fa wallahi wallahi yar kauye ce ganin ta wallahi wani wani saboda tsabar lalacewa matarsa ta kuɗe kuntan kaya ya sai matar shiga ta ta saka ta tsufa sai a ɗau kuma aiko uwarsa mahaifiya yaya Allah zai ma albarka ta yaya alal akalli in ma ba za ka iya sa mata kalan na matar ba su yi mata ta mamala sabo ta kashe ta ba wani amma kuncin matarka wani saboda tsabar iyar talauci kayan ɗakin matar da sake duk shekara sai ɗauko tsofin kuma sai ka uwarsa ai ka ga ya shiga bala'i alaihi ya shiga masifa ai ai duk abin da ake yayi na zamani kawai ka so mamarka ka so mata kawai ka ce habawa ne wannan ai na zayayi ne ka ce a to ai ke ce yarya ne ka ke ce ma oriya yin ba ko ba yi bane tun da kika aife ni ai kun aife yayi in dai ina raye duk kayan yayi zaki saka kada zai aranta ka ji daɗi ka yi murna ku gode to daga nan kuma kai Allah da kai kyau tawo duk mai so ya ga daidai a duniya wallahi ya faranta iyayensa ba sai sun ma fa addu'a ba in dai suka ji daɗi kawai kai shi kenan amma abun takaici da asara mamarka da ranta ko mahaifan ma duka da rai ko mutum wai baya musu abin da zai samu green light suka ce malamai in ka ga abubuwa sun yi mutum tasgaro komansa ba tafiya da dai komansa ba kwayin su ba komansa kamar an saka minti an ɗaure sama da ƙasa duk abin da sa gaba ya samu matsala to ka duba tsakanin shi da mahaifansa inda ransu ya yake musu mu'amala in kuma su su ya saka rabu amma duk wanda ya bi iyayensa da farin ciki da kyautatawa baya yin tsiya a duniya ko baya gamuwa da da bala'i a duniya saboda girman da ya biyo mahaifansa bayan Allah da mun ta karanta labarin su sun samu matsayi a gun Allah saboda me biyayya mahaifansu da Allah ke wani labarin da banu Isa suka sanar Musa mu an yi musu kisan kai ya Musa ka roƙi mana ubangijinka ya bayyana mana kisa sai ce ubangiji ya ce ku yanka saniya ba ka faɗa ba suka ce to wata irin saniya ka ce wa Allah ya mana bayani ka san yin iska bai hude ba wace irin saniya ka yi wa Allah ya mana bayani ita inna ha baqaratun la faridun wala bikrun aw ba zalik fafal wa to suka ce a qalu ana da baka yubilla ma launaha to mun ji ba ba tsohuwa ba ba matashiya ba ka ce wa Allah ya faɗa mana wata launi ka ji fa yan wahala shi ko Allah ya faɗan adam iya abu in ka nemi wahala sai Allah baka wahala in ka nemi sauki sai Allah ma sauki fiye da kake so yana yake cewa ana inda zanna abdi bi in ji ubangiji ce shi yana nan da ka dauke sa kawai yake in ka dauka mai rahama ne mai afuwa ne mai sauki ne sai ta ma sauki in ka dauki nau'in bala'i kuma sai maka wanda ya kula ka bala'in fa ya mudduhum fi dughyarihim ya amahu a ƙarshe aka musu biya musu aka ce malamai suka tafsiri wannan da suka samu saniyar agunsa wani yaro ne matashi mai biyayya mahaifiyarsa biyayya ke mahaifiyarsa da kula ne ta ta tsufa shine komanta ya mata wanka ya mata wanke mata kitso ya mata kaza ya mata kaza sai Allah turo su nemi saniya a gunsa aka gama nema duk duniya ba sa wasu a gunshi ta kadai shi kuma ce ba zai sayar ba a ƙarshe aka tunaki za ne suka ce komai da shi kenan a taɗa saniyar a cika fatar da zinare iya ka ga nauyin saniyar kenan ko don ne kudin saniyar ka san yadda dole Allah ya ce fa zabahu hawa ma ka biya fa'aluna suka yanka ta da kyar to haka duk dukiyar arzikin nan sai Allah ya koro mar a gare daya saboda ne biyayya wa mahaifiyarsa tana masa addu'a kullum ya Allah dana Allah ka faranta masa Allah ka warba shi da bala kullum addu'a take nan kuma Allah haja ta ba to haka Allah ke sha'anin sa in dai ka bi mahaifanka ba za ka tafi ba zaka wannan aga matasa sai ku ƙara fahimta ku ƙara dagewa saboda matsayin mahaifa wannan sun halin cewa ka gane in ya bada umarnin ne walau kana abaka aw ummaka ko babanka mahaifinka ne ko mahaifarka ne aw aqrabun nas ilay ko wanda kowa ka gare ka kaga an samu mahaifa ne saboda babu wanda yake da kimar su abunka in ka cire mahaifanka to wane ne zai samu daɗin tasa gurinka babu in ka san addinin musulunci musamman addinin manzo Allah ko musamman ga Allah ta magana akan matsayin mahaifiya yasa ba mai jin takeici a duniya yanzu sai wanda ya rasa duka mahaifansa gaba daya yanzu na abin da aka faɗa zai ji abin amma yanzu ba sa sai ji gaba daya yaya to sai dai hima bai makara ba ai sai ka ɗauki kuɗi sai ka musu aikin alheri kuma sai Allah baka ladan adini manzo Allah kullum akwai faraga a cikin sa Allah ya mu dace yace ko da ya fi ko ta gare ta au kuwa an huwa waliyu amri ko kuma ce shugabanka ne haga an sa mahaifa saboda ya matsayin safarin shugabanka ko to haga ko shugaba ne ba da umarni in sa dan Allah ne ba za a bi shi ba aw sultani ko sarki ne ko gwamna ne ko shugaban kasa ne qala ta'ala fil yahudi wan nasara Allah ya ba mu labari dangane da yahudi da nasara yake cewa ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum azabun min dunillah wal masih bin maryam su Yahudu da Nasara sun maida malamansu manyan malaman Yahudu da manyan malaman Nasara su Yahudawa suka ɗauki manyan malamansu a matsayin suka ba su matsayin Allah su ma Nasara suka ɗauki manyan malamansu suka ba su matsayin Allah suka ɗauki Annabi Isa ma suka ba shi matsayin Allah to abin da saka faɗi wannan shine kai musulmi ne bin manzon Allah kar ka ba wa wani matsayin ubangiji kowaye wannan din to na zaka gane haka shine in aka zo ga umarni ya zo Allah da manzo sun ce ayi gabar shi wannan wani kowaye ya ce kai kudu to idan ka bi kudu to ka ba wa kowannan mutum matsayin Allah ne sai ta an gane yasa a sunna zaka samu ba wanda yake inkarin daraja da kima ta duk wani mai daraja in har ya tabbata shi mai daraja ne misali misali a ce waliyi ne an sa akwai wali ko suka ce malamai ma ai duk musulmi waliyin Allah ne ina fata an gane to ka karbi wuce wannan ma a ce mutum ne mai daraja mai malinta mai tsoron Allah mai kaza mai kaza ba mai inkarin darajarsa to amma a bar shi a matsayinsa me matsayinsa me ya samu wannan matsayin shine aiki yi wa Allah za matsayi kai ma in kai aiki saka fi shi ma tunda ba annabi bane shi zaka iya wuce shi aiki yayi ai kai ma zaka iya yi to ne duniyar sunnar manzon Allah kenan ba ka dauka cewa shi yanzu ya samu wani matsayi ma har ya kai matsayin Allah ba ta yadda in har zai faɗi sai ce shehuwa ne ko malamwa ne ko siduwa ne ka ga shiga ya ba wancan matsayin ubangiji ke na fata an gane ko yana ji a rangi cewa in ya shiga bala'i wannan wanan zai kira tare da cewa ya bar duniya sama da shekara kaza amma ya rabu duri arin cewa in ya kira sunan shi ya ruri addu'a to za a yaye mara bakin ciki da damuwarsa ko za a yaye masa talaucinsa ko za a warkar da mara lafiyarsa kaga duka wannan an bashi matsayin wa matsayin Allah eh ya danganta da malamin malaman kalabi ne akwai wanda mutumin kirki ne a tarihinsa da aikinsa da rubutunsa yanzu misali Shausan bin Fodio kaga duk wani musulmin kirki a Najeriya ya yadda cewa shi mutumin kirki ne saboda aikin da ya a tarihinsa ya jaddada musulunci ya yi jihadi ya kafa daular musulunci na fata an gane rubutun da ya sai da shi kansa da ɗan uwansa Sheikh Muhammadu Abin da Sheikh Abdullahi Gwandu da ɗansu Muhammadu Bello da ƴarsa na na Khadija ana na asma umar Khadija kenan da na asma sun yi rubutu da fai sun fi guda 500 tsakanin su hudun nan duka akan me akan sunnar manzon Allah babban shaida shine littafin da ya rubuta da hannunsa Sheikh Abdul Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'ah in ka kanta gane cewa Shehu ahlus sunna ne kuma yakin da yi akan a kore bid'a a kafa sunnar manzon Allah ne duk ba wani abu da bai magana akan sa ba to haga ya gama ya koma ga Allah salin alin muna masa fatan Allah ƙara masa rahama to yanzu bayan ya rasu sai haka kawai mutum saboda kaunar da yake so ta wada hodiyo in zai fadi ta ce Shehu Usmanu ka ga ba shehu bane ya ce amar wannan abin to ne ba da shehu Usman ya bara'a da shi da daren shehu ba zai bari ba sai ya masa hukunci idan ya hana shi bai hali ba zai yaƙe shi kuma zai masa hukuncin da ya dace shi ina ba ta an gane rubutun da ya bari a duniya ya tabbatar cewa shi akan sunnar manzon Allah yake kama ko kuma da shi kuma shehu ne shi ya rubuta da kanshi cewa man yuhibbuni wa man yarani shi ya ce duk wanda yake ya taba ganin sa a duniya da wanda yake kaunarsa ko da bai gan shi ba to shi wannan mutumin ya zama dan aljannar firdausi ce bila buhtani yace saboda me iz annani kalifatu tijani to haka na azumi kanci ne kaga yanzu wannan duk wanda ya bauta masa shi yace a bauta masa kaga da wanda ya bautar da wanda ya tsaka kaga sun zama layinsu bala'i kenan kuna ganewa amma shi wanda mutumin kirki ne in ka duba shi Abdul Qadir Jilani mutumin kirki ne ahlus sunna ne bawan Allah ne in ka dauki littafin sa al-gunya bi talibi tariqil haqi littafi ne ya samu suna al-gunya li dalibi tariqil haqi yi bayanin sunnar manzon Allah ce amma bayan ya bar duniya ba akwai masu danganta suna bauta masa suna bayan matsayin Allah haka ba shi ta kamar ba saboda ka shiya barata bara da su matsayin su kamar ka dauki yadda annabi Isa yake da matsayin kiristoci shi ta sabota masa ba shi fada ba amma suke masa to ga irin wannan ba da lafi shi amma wanda shi ne ya nemi amar shi ya rubuta a yi shi ya ce amar kaza kuma ake mar ta ga shiga layin bala'i kenan da shi da wanda yayi da wanda aka yi wa sun shiga bala'i irin su ta magana qur'ani cewa ran tashin kiyama za a zo a yi bara'a tsakanin shehu da muridi istabarra alladina tubi alladina tabau wa ra'u al'azab wa taqadda bil asbab hada za su baran baran ba su ba su ko ba zai musu amfani ba Allah ka tsare imanin to wannan shi yace to haka su yahudawa da nasara sun mai da manya-manyan malamansu a matsayin suka ba su matsayin Ubangiji. Wannan ayar ce manzon Allah ya karantawa wani sahabinsa kafin ya musulunta, Addi bin Hatim Asa'i. Lokacin bai musulunta ba fasto ne shi, babban limami na addinin Kiristanci. Da ya zo gun manzon sa mu tattaunawa da shi, sai ya karanta masa wannan ayar shi manzon Allah. Sai ya ga balarabe ne ai, sai ce a'a ya manzon Allah, ai ba ba ba bauta musulunci ba. Saboda shi ya ɗauka cewa bauta shine ka tsaya a gaban mutum ka yi sujuda ka yi ruku ka wanda ga wanzu wani daga wanda idan sai riga ya rufe ya shiga karshe a ƙwallon jahilci zai samu hoton wani daga cikin wanda ya gani shi hunansa ne ya zo na roƙon hoton ba suna yi ba ko kuma sujuda gaban hoton ba suna yi ba sai ɗauka haka za a yi za ka ta masa a'a ai bautar shi ne su limaman naku ba sa halatta muku abin da Allah ya haramta kuma ku bi wani lokaci kuma abin da Allah ya halatta su kuma su hana ku yi sai kar ku yi ba a haka balarabe ne a siffar laraba tun azaman jahiliya ba sa yin ƙarya ya ce haka yana faruwa ya so ai wannan shi ne bautar tasu in ji manzan Allah suna salama kenan duk wanda ya halatta ma abin da Allah ya haramta idan ka bi kuma ka san cewa Allah ya haramta shi kuma sai ka yi halal ne sai ka buna shi to da yake da ka bauta masa kuna ganewa to sai aka tabbata ga abin da ake nufi shine duk wanda ya ba da umarni aka sunna Allah kuma wanda aka ba umarnin ya san ga na Allah amma sai yi biyayya ga umarnin shi wannan na biyun to da yake da ya ɗauki wannan a matsayin Allah Allah ka tsare imani ya ce ƙauni huwa da walidai ne wal kalka azma'ina da malam yake cewa ko da mahaifanka ne guda biyu ko kuma dukkan mutanen duniya yace qala ta'ala fil walidaini ai ubangiji yayi magana dangane da matsayin iyaye guda biyu yake cewa wasainal insana biwalidayhi fusko ina muna wa dan adam wasici da mahaifansa guda biyu ya kula da sha'aninsu yace idan baka sani ga matsayinsu musamman mahaifiya yace hamalatu ummuhu wahalan ala wahalin mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa a bisa launi kan launi daga ciki ta an samu ciki farin ta samu ciki a mace mutum ya auri budurwa an yi ta fama kaza kaza ba ga wani yana gani san ya ce lamba ɗaya cewa ne ne fara doguwa siririya mai gashi mai ido farare mai kaza mai kaza ba yi ne abin tafarki bukata to ana gama auren an sa jam kawai wata ɗaya ta yi an yi scoring shi kenan sai ta fara amai in kai wanda da suka tafi ta fara ta fara yin amai kin ta yin turaren ka ba ta san turaren jikin ka ba ko da kuma yar kwalita ce ta yi wanka so a hirin a rana daya saboda amarya ce lamba daya to yanzu ko ta gari ta tsani wanka ta tsani kanshi inda suka yi ta fara amai da tana sha'awar misali tana amarya an so mata kaji a soye ko a bankare ko a gashi ko a dafa ko a waye tana ganin ka sai sai ta fara amai yanzu sai dai ne sai da jama'a tana son wani ya ya tabo duk ai kun kai layin su kin jama'a san addu'a a yanzu haka duk wani abu da ka sani sai su tsinta ya canzu ba ta san tashi ta kwanta ba ta yi mata jikinta ba daga nan har watanni masu yawa sai amai sai rashin lafiya ba cin abinci ba kaza gaba ita shiga cikin damuwa saboda ne ciki ya samu ba game ya zama to rauni akan rauni ko bayan an cigaba da renon ciki har akai ya fara girma ya zo wata biyar ya canza tsari an zo wata kaza ya zo wata takwas gaba da ta yi nauyi in ta zauna sai an daga ta wata wata sai an daga ta ta zauna wallahi ba ta tashi tsaye ba saboda nauyin cikin ga wahala ga menene ta tsirtar da yawo ta yi waye haka ya taba madaranta idan mutum bai da hakuri ma ga daga ya tsane ta ji saboda saboda samuwar ka ne fa kai a cikin cikin ta ake kera ka kwana 40 dugun mani kwana 40 ya zama gudan jini kwana 40 ya zama tsauka ba haka za a ta jujjuyo halittar ka cikin cikin mahaifiya take shan wannan bakar wahalar shi kuma wafa yana sponsoring dinta me kike so yau me kike sha'awa ya za a yi haka ka dawo bata dafa abinci ba ba sha da gida ba ba na kabar yin fitsa ka ta same ta ko ba ga bane in ba ka da hakuri a ta masifa haka za a ta fama to yanzu an zo to daga an ce an samu naƙuda suka ce mata dandana wata murɗa mace to bala'in da ke daga naƙuda zuwa a haifi ɗan awa ɗaya ko biyu to bala'in da ke ya fi wani wata tarin marta a baya ya fi wata tarin da ake a baya na ɗaukan ciki zafin naƙudar da fitowar ɗan a yi haihuwar daga nan a zo a yi haihuwar to an gama in ta mai shawarware ta ci abinci mai kyau an ba ta kula an ba ta magunguna an ba ta abin da ya kamata ko in mijin mai tausayi ne wanda ya san abin da yake kuma Allah ya sa dan abu a hannunsa to ta warware yanzu yaro gashi nan ya zo yana shan mama sai zama da kuma daukan sa a hannu ko ba ka bane kullum yana hannunta in ba hannu ba gadan bayanta in ba gadan bayanta ba irjinta haka za ta fama da yaro har a yi shekara nawa kafin a ce an yaye shi bayan an yi yayan ma an rabu kenan ina shi ma dole sabon abubuwa haka za ta fama da shi duk kai kuma in kai abu ba hauri take ji ba murna ma take ko eh ka yi tara hakori guda ɗaya ka kama mamanta ka galla mata cizo ta duka ma an cire mata za ta yi mata ranta ko shi kuma kalle ta yi dariya amma ba ta ware shi ba kuma a tana yin duka ba bawa dukan gaske take bai yanzu inda take kai baban da kado ne miki kilo ne ka kaura barbari to kun fada da ita saboda tana kaunar ka ta yi wanka ta yi kwalliya ta daga ta wasan bayan take mata damage yayi bayan gari yayi kir amma ka rike ka har tsawon waɗannan lokacin yana nake tuna dan adam irin wannan aikin da uwa sai saboda kai ko kuma mahaifa suka saboda kai yace sun rene ka wahalan ala wahalin wa fisaluhu fi amaini har akai shekara biyu a zo a ce lokacin yaye yayi kika ce ko daga daukan ciki har zuwa a ce a yaye yaro duke wannan ai ba karamar wahala ba ce tana a bacci ko da daddare fa sai ana ta bacci wani yaro sai saka loro a baki tukunna zai bacci haka za a yi ko mu ita yi sai ya rike idan na ihu haka za ta fama da rayuwa ka gani sallah ke cewa anish kulli ta gode mun in ji ubangiji saboda Allah ne ya yi ka ya sawara ta mahaifa ya azuta ta mahaifa ya fito daga kuma duniya ya ba ka abin da zaka ci domin nonon da mamar take sha ba ikon Allah bane ikon Allah ne ikon Allah ne tana cin abinci ta koshi shikenan da ya kama nono ko da ruwan nono zai dushi Allah ne ya sarrafa domin kai ka rayu ba za ka yi tun gaba da sai nonon mahaifiya insha Allah ba har guda biyu ka sha wannan ka ya guni wannan haka da ka sai ka yanka wala ka sai ka gode mini ni ubangiji wal walidaika kuma ka gode wa mahaifanka malamai suka ce ubangiji ya hada gode mar da gode wa mahaifa saboda matsayin mahaifa a gun dan adam in dai har ba za ka gode wa mahaifanka ba to ba za ka gode wa Allah ba ke saboda sun maka abin da da ba su maka ba mutuwa za ta dole mutum ya mutu ana yi jariri za a zo kawai yanke cibiya sai a je hakan nan gurin sai kuwa tafiya bar shi a ce sai gobe a dawo kwana ɗaya kawai ba a ga zai shiga masifa to bari kuma zai shekara da shekaru to ga shi Allah ce a gode masa sannan kuma a gode mahaifanka guda biyu to ya ne godiya ga mahaifa shine ka faranta masa da in ka taso duk abin da ya saka farin ciki ka rinka musu ba ka rinka ce baba na gode ka ba ko ba na godiyar ba haushe ce kawai baba na gode a to ko babu wani komai ko wanda ci da yaro sallah da kasa ka ce izu abin ta haba yaro izin zan ci kaɗan ba wani abu tsawon soja ne su daga ta izu yawon kaɗan ƙame ta ah to izu za ta ra iyo na abu kawai a ne wani izu kuma ba na tashin ba na rita na gama bai ni samu ba na ramin ɗan ce wani abu ni ma mutu Allah ya kuwa Allah ya kuwa su abu sabon jari su sannan ki cewa ka gode wani Allah sannan kuma ka gode wa mahaifinka guda biyu ilayyal masir makoma ta gaba ɗaya gare ni ne in ji ubangiji za a dawo da kai ne gun Allah ƙarshen lamar da shi ne mai zai mutu in mutu wuce ya koma ya koma gurin Allah kuma shikenan an gama to tun da haka ne ka gode wa Allah ya ne godiyar Allah ka bi dokokin Allah abin kuma da Allah ya hana ka hannu mahaifa guda biyu kuma ka faranta musu rai ka musu biyayya ji daɗin sun haife ka sai alfahari da kyamar ɗayan ɗansu suka ce menene biyayya wa iyaye shi na samu wani abu in za ka zo misali ga wani abu ya zo shi kai kana son abin su ma suna san abin sai kai abin wani ba biyayya bane kun gane suka ce ba biyayya bane da da ba kai ma ranka yana san abin su ma kuma suna so hikin na nikila shi za ka zo ga wani abu ya zo su suna so kar ka yi abin kai kuma ranka yana son ka yi abin sai ka ce a ba ka so eh to an gama ba za a yi ba cikin ranka na so sai ka ƙi dan ka musu biyayya ranka baya so kuma sai ka yi don ka musu biyayya in dai abin ba saɓan Allah ba ne. Ba ka ɓata da komai mun ciɗe ba, kar ka gana sai insha Allah ba za a yi ba, kuma su gaba ka yi ba, ka yi ka daga za an gama, kuma su ga ka yi. Abin da suke bukata kan su yi ka kawo musu na iya arzikin da Allah ya masa. Yanzu wani mahaifin ko wata mahaifiyar ba kuɗin ka sai yake so ba, shi ka zo ku yi hira kawai yake bukata. Wallahi, a mutum nan nan nan da matirfa nan nan da matirfa ya ce awa biyu fa a mota fa ka je awa biyu ka dawo a biyu ba shikenan ba to wallahi wani sai shekara bai zo gasho ba ga baban shi da ransa mamar shi ma da ranta shi agogo ne sarkin aiki shekara guda sai a disamba zai rushi sai ka ce kirista wai ya zo hutun disamba kuma yasa da kai to ka shiga uku za ka game da sagaro a rayuwarka Allah ka tsare imanin eh ya ce wa in ja hadaka in suka yi ƙoƙari su wa ilma san naka suka tilasta ala aiko su shirka bi shay'an akan sai kai shirka da ni iya an kusa mada ce dole sai kai faila dole sai kai alaqatu sanan ko ba za ka bi umarnin su ba saboda ai nan kuma haƙƙin Allah ne shi kuma haƙƙin Allah ya fi na kowa na ba ta an gane saboda Allah ya mana ai makomarka duka shine gurin Allah don ka ɓata da Allah ka kuma gurin sa za ka yi ai ka shiga uku kenan ko yawwa ai mutum ya shiga uku ai yawwa to shi ne to azuwa zaka akan Allah kuma ana ɓatawa da kowa amma su iyaye dabara ake musu ba ɓatawa ake da su ba ba baran baran ake da su ba ina fata kuna ganewa shine sallah sai ci gaba da cewa to karka yadda anan fala tudihuma karka musu da'a amma fa duk da haka yace wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka ci gaba da musu ihsani da ma'arufi a cikin rayuwarka su sun matsa sai kayi tatsina kala kato su sun matsa sai kayi faila to karka yi failan karka yi kala kata karka yi duk abin da ba sunna ba amma kuma ka ci gaba da kyautata musu duk abin da ɗa zai wa iyayensa ka ci gaba da musu ko ransu baya so din suna jin haushinka suna kaza to kana neman hanyoyin kai ko faranta musu wannan bacin ran ko sun maka tsinuwa ba zai bi ka ba saboda ai asalin tsinuwa ta tabbata Allah ne ka sa abin ya faru to shi kuma Allah abin da kan ya yarda da shi kana ganewa ba gane ba zai same ka ba ba zai same ka ba Allah ma albarka zai kara ma kai dai ka ci gaba amma da musu ihsani suna zaune an yi wannan suna ganin kai ga dake bar ayinsu kana yin kaza kaza kaza kai ka fahimci sunna wani gaba kuma ka rinka zama tsaye tsaye ka sai ne kashe matasa da yawa sai da tsaye tsaye gaban gaban iyayensa a kan tsara kawai yana musu kallon arna arna haka ba zai yi gona wannan ba ba dinin musulunci bane ba ba dinin musulunci bane wannan to wannan shi ja mutane da yawa matsaloli amma ka ba su matsayinsu ka girmama su ka mutunta su ka kula da rayuwarsu musamman girma ya fara hawan sai kuma ka taso to kana musu duk abin da ɗaya kamata yau iyayensa na kula da gurin zaman su kula da abincin su suturar su maganin su kuɗin kashewar su duk kana musu da arzikin da Allah ya maka kar ka fasa ko namunci ɗaya ko da ba musulunci suke ba ko suna kan addinin arnanci kai tsaye ba haka Allah faɗa yace wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf ko yace masa maka da ilmin in suka saka kallon suka da wani abu da baka da ilimi ma'ana biya halatta ba Allah ya hana fala tu'ihuma karka musu biyayya wa sahibu ma fi duniya ma'arufa ka ci gaba da mu'amala da su a zaman duniya bil ma'arufi da kyautatawa ya ce wata bi su man anaba ilayya ka ba hanyar waɗanda suke biyo ko suke komawa ga Allah mana hanyar annabawa hanyar salihan bayi shine ba sa bata da iyayensu ba sa ne ka duba nabi bara da mamala bara qur'ani da suke da babansa yace ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni arka sadan sawiya ya abati kaza ai ta masa bayani ko a ƙarshe mai cimaka yace la illam tantahi ya ibrahim la arjumanna wa hadurni maliya in baka bar abin da kake ba fa wallahi zan sa a jefe ka amma kaza kaza kaza ko ba ka ma kuma ka guri ba ne ba kai yace me qala salamun alayk baban sa mahaifi yace salamun alayk amincin Allah tabbata gare ka kage masa addu'a ta me addu'a ta kai alheri yace kuma game da me kula da sha'anin sa har suka zo suka rabu akan wannan hali shi bai masa abu na musgunawa ba amma kuma bai bi umarnin mahaifin ba to kai ma ka za ka dauka shine ka bi hanyar masu komawa ga Allah masu bin Allah daga cikin annabawa da manzanni da kuma salihan bani kirki dole suna kan abin da ba daidai din ba ba za ka ne su ne suna arnancin su da ruwanka shirya ta Allah ce amma haƙƙinsu kuma naka kula da su kuma da kanka haka Allah ya ga dama ina fata an gane kuma kana musu fatan kullum Allah shirye su Allah shirye su Abu Huraira yazo gurin manzon Allah ya musulunta yazo cewa manzon Allah ka muna addu'a Allah shiri mahaifiyata yaje mata bayani mutunta ce ina ta faɗi mummunan magana mara daɗi ma ga musulunci yazo yana kuka Allah ce me faru ya manzon Allah mamata ya manzon Allah ka mata addu'a ta sashi ga musulunci Allah ya masa addu'a ta kaje ka yana komawa addu'a ta fada ta musulunta ta ga ya nemi manzo Allah ya taimaka mar da addu'a ta shiryu kuma Allah ya karba addu'a amma bai ce ni na zo gun annabi na musulunta ba sai kin zama arniyar ban zama da ke ba dai haka don Allah maka matsayin su mahaifa a addinin musulunci Allah ya samu dace yace wa qala ta'ala wa ta'ala kace wa huwa sanar insan bi walidayhi muna yi wa dan adam wasici dangane da mahaifansa guda biyu husnan ita ta samu su wa in jahadaka in suka yi kokari su iyaye guda biyun nan li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun akan ka zo shirka da wani abu da baka da ilimi suka ce kai abin da Allah baya so fala tu'ihuma karka musu biyayya ilayya marji'ukum za ku koma ne gare ni ga baki ɗaya ku biyu fa unabbi'ukum ma kuntum ta'maluna ni kuma Allah zan ba ku labarin abin da kuka aikata da mahaifan da ƴaƴan gaba gida daga tun da gurin Allah za a koma kar ka ɓata da Allah dan ka birge ɗan adam dan yi bai da wuta bai da aljanna tsakanin ku da dan adam a duniya ne in ba kun mutu kan hanya Allah gaba ɗayan ku ba ana mutuwa an yanke alaka tsakanin ku shikenan an gama wani tun daga nan ba za ku haɗu ba ko a lahira ba ko a lahira ba za ku haɗu da shi ba in dai aka rabu a duniya wani haka ne na fata an gane to haka dan wannan ba za ka yi wa ɗan adam biyayya ba kuma ka je ka saba ubangiji anan sai ka sanya za ka yi ka bauta wa Allahnka su kuma ka ɗauki hanyar salama da su ya tabbata hadisi daga manzon Allah cewa ya ba da kissar wani suka rayu kafin zuwa shi manzon Allah yace akwai wani bawan Allah mai ibada ne mai bautar Allah ne mai tsoron Allah ne ya koma bayan gari sai ya bukkan kan dutse don kare ma da mutane ba shi da aiki sai ibada ina duraiju wata rana yana sallah a cikin bukkan sa cikin ɗakin sa sai ga maman ta ta kama ziyara to ta ce duraiju ita ba san sallah yake ba su kuma addinin su idan kana sallah aka kira ta babu wani abu da za ka yi alama cewa kana sallah kaga mu manzo Allah karantar da mu cewa idan kana sallah aka kira ka ko aka yi wani abu da aka so kai kai bayani kana sallah to suka ce subhanallah idan wanda ya kira kan faqihi ne to kaga ya gane kana sallah ina ba an gane don kuma misali shi dan Barnayo ba ne fa kaga mu a Barnayo ne cewa subhanallah ai ya fi zagi mamuni ai abun kakannin mu da haka ne ka tabbata subhanallah ni ne su ba kaga yanzu idan ka ruka sallah sai ba bai kira haka ba ka ce subhanallah ba in shi bai san wannan hadisin ba a ga samu ana kira eh da to babu da laifi kamar sai wata ishara ya kana kana sallah amma za ka yi saka ɗauki karke shiga kuma lawuna ya kace sai ka ce Allahu Akbar sai ce o sallah yake a ga shi kenan ba ya bata maka sallar ka ba ko kuma ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kai laka fada yace o sallah yake to sallau gama ina jiran ka Allah ba zai barka ba ta dan take ka to sallau gama ina jiran ka yayi wani tsakin kewa sa to ka dan yi da wuri ka ƙara saka su baba baba gani ayas eh wallahi ina suna na fulani to ya kaza kaza ka to an gama sai ka je kama shikenan to har zai waye gari ya san lokacin sallar ka ba bare kuma taba ka ba har ma zai ce kar a je gun ware sallah yake ko ba haka bane kaga ka iya mu'amala ne kike to jureju bawon Allah ne yana sallah sai ga tace jureju mamarsa yace ya rabbi ummi wa salati ya Allah ga uwa ta san sunan magana kuma ga ina sallah kuma su a addinin su ba sai mutum yayi wannan irin abin ba zaka ta kira shi har sau uku ta ji bai amsa ba kai ta dauka aranta cewa kawai share ta yi ta ce oh ni ce ba a san a gamu da ni? To Allah sa kai ido hudu da karuwa. Ba da tafiya. Ranta ya ɓaci. Yana cikin zamansa, yana sallar sana komai, kawai zan fara girgiza, buka tahi. Sauko mutanen gari sun taho dandazo guda, aka fara ɓalla barkarsa. Me faru da ta sauko za ka yi bayani. Munafukai ko? Haka za ko? Wai ku ustazai ko? Ku na Allah ko? in kuma kuna sallah ko ka san mutumin kirkin in wani abu ya same shi an fi yada sharif ga mutane masu bala'i fa biya fa amma ba a ganin nasu sako munafiki haka kamar yadda ka faɗa da an ga yanzu ne yace me ya faru suka ce wannan matar kai ne ka mata cikin shege ta haifi wannan dan yace ni aka ce eh yace to na san asalin bala'in ku ya ku yanzu ku saurara ku zo mu tafi da ni da ku ko kuma kun uzuri zan je gurin mama ta in dawo suka ce kaje ka dawo sai ce mama wata ran kin zo ina sallah kaza kaza kaza kaza ka ce eh to me wako kiran ki ya ba cikin yayin Allah sai eh na ce Allah hada ka da karuwa ta tauna gamu da karuwa sai mun addu'a Allah ya yi mu tace je Allah ya yi wa ko sai dawo hankalinsa a kwanci yana zuwa ya sallah na fula raka'a biyu roki Allah ya tashi ce kai jariri waye ubanka jariri ne ko shi ba fa annabi bane fa dureji bawon Allah ne ba zai bada labarin sa yace wane ne babanka a jinjiri ta ta kallai kuma to jinjiri maga tace babana wane ne kaza na anguwa kaza kaza kaza kaza kaza yace kun ji take ta na barku lafiya la ilaha illallah ya shidi ya sayyidi ta saurara za su shiga kun bauta masa ko ita ai mun rushe ma ɗakinka da za a gina maka gida na zinari ta amma da dai dukkan irin tawa kuma kan da ƙara ganin kowa a nan ko ba shi kenan ba da za su fara bauta mar kenan ko haka dan tambaya ce wala Allah ko cewa duk wanda ya zo na mun sai na tsine masa karhanta dan kana zai bata masa imanin sa to haka sakamakon addu'ar mahaifiya na farko ya saka shi a cikin wannan bala'in sannan kuma addu'ar mahaifiya na biyu kuma Allah ya masa bala'in yasa Allah ka kiyaye mahaifiyarka su ne kan kat wallahi kan da yanzu duk abin da zai maka duniya ta ce maka kada ka ce mata mama na shiga damuwa me yasa me ka wallahi na shiga tashin hankali kaza kaza kaza kaza kaza kaza to shi ba komai ya ubangiji Allah ya yi maka to kai an gama kai an gama bai da ta kulhu na kafa 33 ba a shi Allah ya girma haka ai Allah ya girma haka ai eh kawai ikhlasi kace je ka Allah zai yi maka in Allah ya yarda ko ko a ce maka in fa addu'ar iyaye gaskiya ce wallahi ba za ka shiga bala'i ba sai ya faɗa mutaka lokaci ta in dai addu'ar iyaye gaskiya ce kai din nan ba za ka shiga bala'i ba har ka mutu insha Allah saboda me kana faranta musu rai to haka ce duk wanda yake da mahaifa to in da ya yana sako sako to ya dawo rike ka tambayi wanda bai da iyaye yanzu yake jin haushi a ransa kina gani ya tsara ba karama ba karama ba ka je ku yi hira ku ta Allah saka da alkhairi wannan Allah raba ka da zuwa lafiya Allah zura ka albarka kana cewa me amin nagode kana jin dadin abin da kake mata wannan karamin abu ne to kowa ya kiyaye haƙoƙin mahaifinsa musamman kuma uwa mahaifiya domin da yawa daga cikin samari sun fure ne uwarsu mahaifiya wannan wani bala'i ne kuma sabo wani kuma ga addinin manzon Allah cewa yi haƙoƙin uwa mahaifiya linki uku na kan haƙin uba ma da wani kuma ya manzon Allah wa ya fi kowa kima na bashi abin da nake da shi ya ce ba mamarka ya ce sannan fa bayan ita ya ce mamarka dai bayan ita fa ce sannan dai mamarka ɗin har yanzu kuma sai wata tukun na babanka suka ce malamai a ƙarƙashin wannan hadisi in kana da dubu ɗari hudu za ka kashe wa iyayenka to ka ɗauki ɗari uku gaba ɗaya ka ba mamarka sai ka ba oga ɗari ɗaya amma karka bari ya sani ba ka san wani ubin bai da bayansa ce tsane ka da kalmar saka ba eh ai wani bai karanta bane wadar ai amma in ɗalibin ilimi ne kuma ai ba daɗi ma zai ji yace Allah ma albarka wa saboda san ka bi sunnar manzon Allah amma idan bai fahimta ba to ya shi sa kar ka faɗa ne ka baya da ka je sai gaita ko kuma ka sai ka baya dubin shi ɗari ya tama addu'a ya gama sai kuma ka cewa to wannan naki ne karfa ki gaya ba fa kai ki aje ki uzu kina da ƴaƴa da sauran ƴan wuce ba su ce ma shi kenan kalas a ga wannan bai halatta mu ce shi dan wani ya sani wala ka shiga uku sai dama da ce ga ɗarin ka bana su Allah ka shirye da mu yasa karatun addini kaɗai ke sa ka zama waye a duniya ina fata an gane to kaga haƙoƙi mahaifiya ke sai Allah ke cewa fala tudihuma karka musu biyayya ilayya marji'ukum burina za ku koma ga baki ɗayan ku fa unabbi'ukum bi kuntum ta'maluna yace fala ta li makhluqin ba a yin biyayya ga wani mutum fi ma yati taliki cikin abin da yake saban Allah ne yace mahama kana hadal makhluq wannan mutumin ku kodawa ya shi in har ya zama da mahaifanta an ba su limit game da haƙoƙinsa akan haƙƙin Allah to wane ne kuma a duniya zai kai su babu ai ina ba ta kuna ganewa za ka samu yanzu wani yadda yake yi wa shehunsa biyayya da hidima bayan mahaifiyarsa uwarsa hana shi abu sai ya ƙi hannuwa ta rika taho gun shehun ta gaya mar shi shehun ya hana yaron kaza a ya bala'i ya same shi uwarta hana shi ya ƙi sai dai in malamin nashi ne ce kare ya tukunin iri a gano ai ya halaka shi Allah ka tsare imanin kamata ya a ce kai in wani abu ya faru ka ce ba za ka yi ba za a je a gama marka ta to ta sa baki ka yi abu haka ya kamata ka zama aiki amma sai maka dai to fashi ko ubansa ne ya war kaza akwai wasu faɗa Allah to irin wasu ka ce idan ka zama yi wannan abun to ka rage alaƙa da shi dan da iya mutum mutunci duk wanda baya jin kimar mahaifansa to uban wa bane gaba duniya ai bawo shi ma ce ko ana dara ana ware uwa ai kuma ko a gidan giya akwai oga akwai tabul masaya gidan giya ai akwai da ya hau tabul yana ba wanda ya kusa da shi saboda shi ne oga a gidan yan iska saboda kimar sa in iska to bare kuma a ce har kana maganar mahaifa wato wace wallahi shi ko uwarsa ta ce kaza kaga wannan ba mutum kirki bane ba a misali da tsiyaye sun girma haka wallahi su ne fa kofar aljanna da harar fa in dai ka faranta musu rai to kai da zaka zauna lafiya a duniya kuma ko da mutum fa ba addinin Allah yake ba in yana iyayensa biyayya za ga a zaman duniya yana da walwala in ga soke tsin zaka tafi alahira game da ubangiji amma kai sa kana kiyaye dokokin Allah kana faranta iyayenka ba ga mutane ma nurun ala nurin ka Allah ka saka mu a cikin su ka saka mu a cikin su eh eh a ya wannan ai dama ba dan kusan kawai bane hadin mai suka baki da wani ai ba ba mutum ba ai wawa ne ma sa tura masa dan banga mai mare tafi da shi kuma da ya ce kowaye rana duk ba ɗigiyar mutum kirki ba ce ai alfahari Allah ma ya hana shi ai ba a san ka alfahari ai kuma kamata a ce ba maganar mahaifa ba akwai wanda ko abokin ka ne ya hana ka abu kana abin aka ce ga wani ya kace kai kai kenan magana ta kare sai ka daina abin saboda kimar ta agunka bare kuma ce mahaifa ai su karshe ne karshe ne har wa garuwai uwa tana tsoron ɗanta a gaba ta ya shiga uku Allah kya yi imanin Allah ka ɗari imanin sai ya ke malaki cewa ko na ne ya ce na ne ya ce walau ta na ƙarfin nasu yi nata ko da wannan mutum na fi kowa ta shiga ta kalwali da ni kamar mata guda biyu ta kaifa ko bi gauri hima to na kuma ga wanda ba iyayen ba iyayenka ma an ce ba za ka bi musu ɗa'a ba cikin saɓa wa Allah ka kuma na gani ba iyaye ba ana faɗan wannan ne domin ka gane cewa duk girman malami fa bai kai matsayin mamarka ba duk girman malami a addini wallahi haƙƙinsa bai kai haƙƙin babanka a kanka ba sai fa kuna gane ba dan shi duk abin da zai maka malamin ko mai kamar na kyautatawa ba lalle bane Allah karba amma mahaifanka in ka karanta musu ne suka maka addu'a kawai Allah ya karba in kuma ka bata musu ne suka ji haushinka ko ba su ma addu'a tsinya ba to ka tsine don an faɗa cewa zala faɗa cewa yaddar Allah tana cikin yaddar mahaifa fushin Allah ma tana cikin fushin mahaifa mana in iyayenka suna fushi da kai to kamar Allah ma na fushi da kai kenan kaga an shiga uku to yanzu mutane nawa ne suke cikin fushin Allah za ka samu a garin gashuwa zai sati ɗaya wata ɗaya bai je ya gama masa da idan shi ba a gasho fa yake ba yana gasho da ransa wallahi zai sati wani har wata ba su yi ko ayan zama masu ko baban shi ba kuma yana gashin shi ma ba wai wata na wani guri ba har yana ƙarfin asara kenan in dai kuna garin gashuwa don me yasa kullum ba za ka je ku gaisa ba me dalili kuma ba hujja fa ka kaddara kana ƙarshen gasho ta yamma suna ƙarshen gasho ta gabar za ka tafi kullum da safe ka je ku gaisa ka tafi uzurinka don ka nemi albarka ka je gaya su da kwana me ake bukata ku dan yi gaggesa dan yi hira to dan fita sai Allah ba da sa'a na gode wa ni kuma ga iyaye da wani karamci sun san me ke ta musu ƴaƴansu wanda yake yawan zuwa kullum sun fi jinsa su kansu a ransu kuma sun san shi ne ya damu da sha'aninsu kawai a zo a gansu a yi hira ya ka za ka zan tafi to Allah kiyaye Allah ba da sa'a ko kuma ya maka kai ni fa yau sha'awar kaza nake saboda wani abun da kudin raninta ba za ta iya siya ba saboda shekarunta saboda gunda take rayuwa ba gunda ake samu abin bane amma ta ita ce yau ina sha'awar kaza Allah aka samu dama a kawo mu wannan ba alheri bane ka goyi ka je ka mata ka ji daɗi ka gode maka ina gode Allah saka shikenan to ba kai ba har zuri'arka za ku samu cikin sa'ada insha Allah amma duk ne bakanta ran mahaifa ya zama sori ya shiga bala'i sai dai Allah ya masa sauki Hmm? iyayen a'a ko su ɗin fa barin gawa ba sun fi son ɗan iska ba sai su to ko su ɗin kuma in kana musu alherin sun fi amfana da alherin naka kai ɗin ai shi da shi ba tare ai ba ka kusu ci ka gane wannan ka gane shi ai sai ɗan ci banza ne shekarar sa arba'in ko hamsin ba kun zai zo ce masa ni mama babu goro abinci ka duba tsiya babu goro ne a akwai goro ɗan ɗan ba ni goro sai ka bata to ya ta goro kai da take ba ta kaga ta goro to har ta sha lada biyu ga ladanta ga ladan shi din ma za ka kula da tafiya gaba shi abin ai kai dan Allah za ka yi ba don itin baka gane matsalar ko ba ta gode ba Allah ya gode ba ka fahimta to shine abin in ta rasa ko sisi ta rasa babu ko sisi to ta san a gunwa zan ce ya ban kuɗi sai wanan dai yana ce maka ba kuɗi a gunka saka ce akwai in ko dama kai tsari ne wala da ka saka mata duk sati ka bata ko duk ƙarshen wata ka bata dama kana bata to ta san lokacin ta yayi ko ya ka dauka ga wannan to na gode to ya ta kuma bawa wancan dan banzan to da baka bata ba to yasa karka damu da wata na son wani ba ruwanka da shi ba ruwanka a ɗanta ne yayi ba ruwanka kai dai ka fidda kanka a yanzu ka je gaban Allah suka ce malamai ka ɗauka cewa manzon Allah da matsayinsa da ƙimarsa da duk abin da ba duniya kawai dan kai ka ka turo shi dan kai ka ka turo manzon Allah to haka me kamata kai kenan ka tashi ka tsaya duk abin da ya faɗa kai abin da ya hana ka hannu saboda ka tafi lahira kowa ran tashin kyafa so ke shi kadai ya tsira yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani saboda ne li kulli mri'in minhum yawma adin sha'nun dan adam zai guje mamarsa da baban shi da matarsa da ƴaƴansa da kowansa ma a wata aya mana ke cewa a ranar mutum zai zai fasan ina ma zai fanci kansa ya ba da uwarsa da uban shi da matarsa da ƴaƴansa shi duk a kora su shi ya shiga aljanna dan tashin kiyama kenan kaga ka fidda kanka ba ruwanka tana son wane mu illar mu kwaɗe ce mu ba da rowa ne a zuciyarta mu wai tana da ƴaƴa mata sai zan to ni ɗanta namiji ne na ba ta kuɗi ko na so mata atamfa ko kayan kwalliya ko waye ƴaƴa matan kuma sun karɓe ko ta ba su ko sai yanzu haushi ta zama hauka kenan a bayan ta bane in ta ba su abin ai ta ba ta jin me ta ji daɗin ta musu kyauta to da ban ba ta ba fa suna bakin ciki ba ta ba su ba to da haka ya ta gaba kenan kar ka damu ba je ka ka ba ta ba to ta ba wa ta ga dama kai ba kai aika baka ci aiki har ma ka ma ji arga cewa kai yanzu ka kama ɗayan da agunta in tana son ma a taimaki wani ta gaya ma ta ce kanwar ku wance kamar ta kaza ta to ma za a yi ka san ko ba gaskiya ba ba ko yaro zai shuru ƙarya ba suna ba musamman an yi karatun boko nan na ƙarya na kwanan nan ya ɗan yi digirinsa na ƙarya nan ya zo irin mata ƙarya waye waye kai kasa ina faɗa kai san ƙarya ne za ka yi ba daga gurinka ba sai da gurinta ya kwanta ka nena ɗaya waye wallahi ina son dubu hamsin waye waye sai ya mata iska ita kuma da tausaya mar da dubu daɗi ko ba ta da kuɗin ta ce ƙanin kan nan ka ba shi dubu hamsin ma ce to zan ba shi shiken shiken zan ba shi ba kada kuma ka ga samu sai ka kawo su mama ga dubu hamsin ɗin ki bashi ita zai mai aranta wannan na gode wa ne Allah ma al'adda daɗi aranta ba ta ma addu'a ba za ta yi tawo raye shi kuma fa haka ya gaba ta bai kira yasa karka damu wai ka bata ta ba yanta mata kada ta damu ka hankali ai ɗan uwanka ne in ba ta basu ba kai ma ka bata ka basu so ka bata ka basu duk alheri ne ka bata tsara kuɗi ko nawa ne karkare na in an zo mata ziyara ya kada sun zo ta ɗauki wa wannan a bashi ɗari wannan a bashi hamsin wannan a bashi daka ɗaya a duk alheri a gurinta da ba kamata ba fa ba ta da shi ta da kuma damuwa a ranta so hina ce saka wasu da yawa daga cikin mazaje wai ba sa iya yi iyayensu abubuwa da yawa wai in na ba in na ba ta ma ba da wata na ruwanka ta ba da mana ai na tuni yanzu ai ba da kai ba ta ba kuma ta ji daɗi kuma ta gode ba shi kenan Allah gode ma ina ta kuna ganewa to kuma ka ci gaba da bata sai Allah ci gaba da ƙara masa dan shi Allah ba zai gaji wanke ba ta gaji ba kaga shi ne abin da ya kamata yace wa qauluhu fadin sa da yake cewa wala yuhibbu alaihi adun wa akraha la kulluhu ko illa tabaraka wa ta'ala ay la tuhibbu al-ma'siya abin da ake nufi kada ka so aikin sabo aw tuhibbu man amara biha kuma kar ka so duk wanda yake umare da aikin sabo kar ka yi abota ko ka kaunaci aikin sabo a ranka kar kuma ka kaunaci wanda yake umarni da ake yin sabo kar kai haka yace bal abin da ke takrahu zalika ka ki wannan abin mana ka ki yin saban kuma ka ka tsani yayin sabon ma yace takrahu al-ma'siya ka da ranka cewa kai ka tsani aikin sabo wa takrahu ahlaha kuma ka tsani mata aikin sabon wannan shine sunnar manzon Allah wa man amara biha da wanda yake bada umarni akan ayi sabo dukkan ji aranka cewa baka son su ba ka ƙaunarsu yace wa zalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan ko malaka cewa saboda an samu maganar manzon Allah ne kina sallama yake cewa ko man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi yadihi duk wanda ya ga wani abu da shari'a ta hana mummunan abu sa'u fasadi fasikanci ana abin da Allah baya so to ya zaka yi yace falyughayyihu bi yadihi ya canja shi da hannunsa haka ga sifa ka canja ba fa ka hana shi shi kadai bane a ka canja daga mara kyau din sai ka kawo abin da za a yi mai kyau biyadihi da hannunka malamai suka ce wannan umarnin farkon an ba da shi ne ga shugabanni wanda zai iya cewa a yi a yi a bari a bari a local gamman kamar local gamman chairman da gwamna na jiha zai iya ba da umarni a bi kuma abin nan da abi a yi ji zai iya ba da umarni wani sai tun da karfinsa da hannunsa zai ce daga yau abu kaza ya zama haramun a jihar yobe ko ba gaba ne kar a ƙara yinsa ko ku sai ga dole za a bari sai a daina to idan kuma ba ba ka da wannan ikon ko kuma magidanci ne a gidansa a gidanka daga ana yin wani abu da Allah baya so to a nan ma da karfin ka za ka hana abu don kuma domin gidanka ne ai kai kake da fada a ji a gidan saboda me kai kake kai kake ba da kuɗin hayar gidan ko kuma ma gidanka kake gina shi sannan kuma kai kake kawo abinci da dukkan abin rayuwa a gidan to an da damar ka ce abi kuma dole abi kuma a daina ko dole a daina in kuma an ki dainawa sai kuma a bata wannan shine ƙarin sunna to suke hana da hannunka shine na farko kenan yace fa illam yastabi idan bai samu damar hanawa da iko da ƙarfi ba fa bilisani to sai canza wannan abun da bakinsa da harshe mana yi wa'azi ke eh jawabi ya jama'a Allah ya hada kaza Allah baya son kaza a daina kaza a daina kaza sai ka ta jawabi wanda ya je bi shikenan in bai bi ba ya ji sai ka kusa gurin Allah ka gama naka aikin malamai kenan da masu siha ko su ko su bayani ne wanda ya bi ya samu lada in bai bi ba su sun samu ladan su shikenan sun gama nasu Allah samu dace yace fa in lam yastadi in ba shi da ikon hanawa da bakin ma shi ba shi da iko ne ya hana da ƙarfi ba shugaba bane sannan kuma bai iya wa'azi ba ba malami bane to yaya zai yi yace fa bi qalbihi to sai ya canja wannan abin a zuciyarsa yaya ya canja ba zuciya ka ji cewa ka tsani aikin saɓon sannan kuma masu saɓon ma ka tsane su a yanzu duk duniya a kowane sai ya saka ka dole ka sowa ne ba ba yi saboda hidu so a zuciya yake ina ba ta an gane kai ba ka san ina san ko ba san ka ba ka sani ba sai in ni na gara wani bayyana maka ko ba ka bane to tun da yake saɓo wato ne bane ke alaka da shi yasa mai tabbata a sunna duk mai aikin fasikanci to yi masallama masu ka ce mazalla ya hana karka masa sallama ya halatta ka kima sallama kuma in shi yana ka ki amsawa dai ya halatta ya halatta dan ka nuna ai aibin sa ai suka wai kai me yasa ni masa ka amsa yace eh saboda kana aiki kaza kuma annabi ya hana zai ja a ransa hikin kisa kawai dole da kaje da mu ta gwada Allah da kai shikenan kala to sai ka ki aikin a zuciyarka amma ba ki a zuciya bane ba ka yin saban kuma kuna alaka da masu saban ka gane kuna zama tare da su ku ci abinci tare ku yi hira tare ku yi labaru tare ku tafa tare kawai da kai aikin ne ba ta yi to wannan kai ma da su duka ina cikin zunubi dole su ka musu bara'a shi da ka kaurace musu ka daina alaka da su kuma su gane baka alaka da su in ka zo ta ka tafiya ka ba ruwanka da su ba dole su ka musu sallama ba eh har ka samu ka mutu da imanin ka yawa sauki kawai eh yace amma fa zalika adaful iman ki a zuciyan fa shine mafi raunin imani haka manzo Allah ya faɗa to kaga idan har baka kiyaye saka fa kenan kai ba kama da imanin gaba ga abin da Allah ya haramta kuma kana zama da masu kuna hiri da su har ma su baka labarin saban kuma kai dariya ba na yi ba har ku tafa har ma taran kai kai ne ruwa su baka labarin naka daɗin labarin duk wannan haramun ne musulunci ya hana shi Allah tsare ni yace ne fa takrahul ma'asi da ka je ka ki aikin sako gaba daya wa takrahu ahlaha fa kuma ka kyamaci din mai aikin sako ya zama da ba ta alaka da mai sako shine abin da malai ya faɗa mana cewa wala halahu me subatu fasiki abota da fasiki haramun da musulunci ba ma abota ba yace zama da shi a buɗe ma in ba da laruri ba haramun ku zauna kuna hira da shi haramun ya zama ka kyamace shi ba ruwanka da shi ko ba ka yi kamata ya ce haza min al-imani to wannan abin da aka mata daga cikin aiki ne imani Allah ubangiji ya tsare imanin mu Allah sa ko mu dace Allah shahad da mu ruwa mai albarka Allah shahad da mu ruwa mai albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi